صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم assalamu alaikum yawa musulmi yau talata ko muna da shida ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 22 ko da uku 22 ga watan biyar miladiya shekara ta 2018 muna cikin suratu hud mun kwana aya ta 45 jiya insha Allah yau da mu tashi aya ta 46 inda Allah yake cewa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
Allah ya ce, Ƙala ya Nuhu, innahu laisa min ahalika, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni amma fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, inni a'izuka an takuna min aljahilin, inni a'izuka an takuna min aljahilin. Allah ya ce, Ya kai Nuhu, shi wannan ɗanaka laisa min ahalika, baya daga cikin iyalanka. to ya za a yi gashi ɗansa ne na cikinsa Allah ya ce kuma ba a cikin iyalansa me za ku ce game da wannan aya ɗin ɗan mutum ba iyalansa ba ne ɗan mutum bai cikin iyalansa matarka ba ta cikin iyalanka to waye iyalinka idan ɗanka bai cikin iyalanka waye ahalinka yawwa shi ne bi ma'ana e ɗansa ne amma baya daga cikin wadda Allah alƙawarin kubutarwa baya daga cikin wadda Allah yi wa annabi Nuhu alƙawarin tserar da shi tunda shi kafiri ne an gane wannan alƙawarin da Allah ya yi cewa zai tserar da muminai zai kubutar da muminai shi ko ba mumini ba ne kenan ai baya cikin iyalansa wadda za a kubutar amma yana cikin iyalansa na dangantaka na jini an gane ɗanka ko da kafiri ne ɗanka ne amma in azaba ta sauka kan kafirai za ta shafe shi za ta taɓa shi so wannan ɗana nuhu wadda malamai suke ce sunansa kan'ana baya daga cikin iyalan annabi nuhu muminai kamar yadda matarsa ma kafira ce haka Allah yake iko kaga dan annabi ya kasance ba musulmi ba matar annabi ta kasance ba musulma ba kamar yadda matan annabi loto ba musulma ba ce kafira ce amma ga matan fir'auna mumina ce so al'amarin yana hannun Allah ne ya hadi man ya sha wa yudillu man ya sha Allah yana shiryar da wanda yake so yana batar da wanda yake so Allah ka shiryar da mu ba abin da yake tilas ga Allah fa'alun lima yuridu Allah yana aikata abin da yake so ne an gane wannan Allah ce kala ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlika ba da cikin iyalanka wadda za a tsirar ba da cikin iyalanka wadda za a kubutar ba da cikin iyalanka muminai innahu amarun gairi sali shi aikinsa mummunan aiki ne baya da kyakkyawan aiki kafiri ne don haka Allah ce wa Nuhu Allah ya wa annabi Nuhu gargade ce fala tasalni karka sake roƙo na karka sake mun tambaya ma laysa laka bihi ilmun akan abin da baka da ilimi baka san hikiman da yasa na halakar da danka ba baka san dalilin da yasa bai imani ba wannan ya dogara zuwa ga wa kenan Allah saboda kenan annaba ba san gaibu ba annabi nuhu bai san gaibu ba kamar yadda manzon Allah shi ma bai san gaibu ba bai san me yasa Abu Lahab bai musulunta ba har Allah ce tabbad yada bi Lahab haka wannan hikima ne ga baki ɗaya tana hannun Allah fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kar ka sake mun tambaya kar ka sake roƙona akan abin da baka da ilimi a kansa inni a yi zuka Allah ya ce annabi Nuhu ina maka wa'azi, bi ma'ana ina maka gargaɗi an ta kuna minar jahilin, karkar kasance cikin jahilai masu shiga cikin abin da ba su da ilimi a kai, masu shiga cikin abin da ba su da hannu a kai, masu shiga cikin abin da bai shafe su ba. Halakan ɗanka da shiryan ɗanka baya hannunka yana hannuna ne in ji Allah. An gane wannan? Tayi, ci gaba.
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين نعم نبي نوح يا جيكر قدن ده الله يمسا ننتاكي قال ربي يا أبنجينا الله inni a'udhu bika ina neman tsari da girman zatinka da kai an as'alaka ma laysa li bihi ilmu in sake tambayanka akan abin da ba da ilimi a akai Allah na tuba Allah na tuba ba zan sake ba wa illa taghfir li ya Allah in baka gafarta mu wannan laifi da nayi ba watarhamni ka ji kaina akwai minar kasin daga da kasance cikin yan wuta masu asara to ka duba annabin Allah fa inda ya tuba ya kaskantar da kai akan laifin da yi wa Allah na tambayansa abin da baya da ilimi a kai to mu yau kuma laifuka nawa muke yi wa Allah wasu abubuwa laifuma ba ma neman tuba ma a kai abubuwa nawa ne Allah ya hana mu ya ce kar mu yi muke aikata su amma Allah ya haƙuri ƙasansa ne mu bayinsa ne ya kyale mu sai mun je Allah ka gafarta mana yanzu mutane nawa ne suke zina sun san Allah ya hana mutane nawa ne suke sata sun san Allah ya hana mutane nawa suke ƙarya suke almundahana suke 419 suke satan kudin al'umma sun san Allah ya hana musamman ma a wannan zamani da muke ciki wadda tsoron Allah ya yi ƙaranci za ka samu mutane da yawa ba sa tsoron Allah yawancin ma laifin da mutane suke ai ba sun jahilci cewan cewan haramun bane a innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal a fili take haram a fili take mutane da yawa abubuwan da suke yi sun san haramun ne an musu gargadi an musu wa'azi an karanta musu qur'ani an karanta musu hadisi amma sun yi keme mai sunki suna ta saba ma Allah Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم
kagani kaga wannan aya ta tabbatar da ayan da ta wuce cewa dukkan annabawa manzannin Allah ba wanda ya san abin da ya buya ba wanda ya san abin da yake fake sai Allah ya gaya masa kenan ba wanda ya san gaibo Allah ya ce manzo Allah tilka min anba'il gaibi nuhi nuhiha ilaika ila a to na wuce to na wuce na yi tsallake a na yi tsallake sake ka karanta kuma a na tsallaka kila ya nuhu ehbit bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanu sanu sanu menene sanumatti'uhum summa yamussuhum minna azabun aliyim Allah ya ce aka ce annabi Nuhu ya kai Nuhu ka sauka da aminci kenan Allah ya gaya masa ya sa mala'iku su gaya masa kila ya Nuhu Nuhu ka sauka da aminci minna aminci da gare mai sauka daga ina kenan cikin wannan jirgi da ya shiga wato as-safina kenan waɗannan abubuwa duk da ake a lokacin yana cikin jirgin kenan ma ake masa wayi bai sauka ba to shine Allah ya ce aka ce mu annabi nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka ka sauka daga cikin wannan jirgi da aminci daga gare mu ba abin da zai same ka da kuma albarkan da da ka samu a rayuwanka ta duniya da lahira daga gare mu ji Allah wa ala umamin mimman ma'aka haka nan al'umman da suke tare da kai wato musulmai kenan muminai su ma za su sauka da aminci kuma za su samu albarka a rayuwarsu ta duniya da lahira sakamakon imaninsu da Allah amma wa umamun sanumatti'uhum amma su kafirai za mu ciyar da su daɗi sun maye masu hum minna azamun daga baya kuma azaba mai raɗaɗi ta cin musu kenan duk wanda ya kafurce bayan saukansa daga wannan jirgi to Allah dai jiya da shi dan jin daɗi kaɗan shine na rayuwar duniya amma in ya mutu kuma zai samu azaba madawwamiya ita ce wuta wannan shine abin da Allah ya gaya wa annabi Nuhu bayan saukansa daga wannan jirgi din na'am
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
wannan aya ita ce wadda nake cewa tare da tabbatar da maganan da ya gabata na cewa annabawan Allah gabaki ɗayansu ba su san abin da ya ɓoye ba ba su san gaibu ba sai abin da Allah ya ba su labari shi ne Allah ce tilka min an ba ilgaibi nuhi ha ilaika labarin annabi nuhu ɗin nan Allah bai san shi ba Allah ce sai da muka maka wahayi sai da muka gaya maka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka kai baka san labarin ba mutanen kama laraba ba sani ba ba san me ya faru da annabi nuhu da mutanansa kafirai ba har aka nitsar da su daga ruwa aka tsira manzo Allah bai sani ba larabawa ma ba su sani ba sai da Allah ya bashi labari kenan ya nuna manzo Allah bai san gaibu ba sai abin da aka yi masa wahayi wala qaumuka mutanen ka laraba ma ba su sani ba min qabli haza gabanin a baka wannan alqur'ani gabanin a maka wayin wannan alqur'ani baka sani ba haka Allah ce malala fasbir ka yi hakuri akan abinda mutanenka suke faɗa kamar yadda sauran annabawa ƴan uwanka su ma aka cutar da su suka yi hakuri ƙarshe kuma Allah ya tserar da su daga wannan cutarwa suka ɗaukaka to kai ma ka yi hakuri innal aqibata lil muttaqin lalle kyakkyawan ƙarshe a duniya da lahira yana ga masu tsoron Allah ne masu tsara dokokinsa to Allah ya saka Allah ya sanya mu cikin masu tsara dokokinsa don mu samu kyakkyawan ƙarshe na'am
wa ila adina qahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم illa muftarun
an gama da wannan kissan annabi nuhu alaihi salatu wassalam yanzu zamu shiga sabuwar kissa ita ce kissan adawa da annabin su da aka aika musu mai suna hud wannan suran ma ta samu suna ne daga sunansa ake ce mata suratu hudin an gane yawa ta samu suna ne daga sunan wannan annabin Allah manzon Allah annabi Hud annabi Hud yana cikin laraba annaba laraba wanda aka aika wa annabawa da suke cikin larabawa nabi Nuhu ba larabe ne kamar yadda malaman tarihi suke faɗa Allah ya ce wa ila adin akhahum huda zuwa ga adawa mun aika kabilan adawa mun aika mu dan uwansu Hud kala ya qaumi da yaje ce ya ku mutane na ibudullaha ku bauta mu Allah shi kadai ma lakum min ilahin gairu ba wanda ya cancanci a bauta masa a sama da ƙasa a duniya ga baki ɗayan ba Allah shi kadai ba ku ji tsoron Allah ku bauta mu Allah shi kadai ma lakum min ilahin gairu in antum illa muftarun ba ku da abun bauta sai Allah duk wani abin da kuke bautawa da ba Allah ba kun fa kirkira ne ku ka kirkira da kanku a yanzu waɗanda suke bautan shehunai da waliyai wa ya kirkiro musu su suka kirkira da son su da ganin daman su duk waɗannan waliyan ba sunan ko ɗaya ƙur'ani Allah bai ambace su ba ko ɗaya wallahi su da kansu da ra'ayinsu suka kirkira suka ce antum shufa'una indallahi ku ne masu ceton mu a wurin Allah amma Allah bai faɗa ba ba sunan kowane waliya Qur'ani akwai kuma a gaya mana kuma wallahi tallahi haka na hadisin manzon Allah ba sunan ko daya ba sunan Tijjani ba sunan Abdul Qadiri ba sunan Inyasi ba sunan Imbabi ba sunan Halluti ba su... duk wani wanda ake kiransa yau ake hada shi da Allah wallahi babu sunan sa Qur'ani babu sa hadisi su suka kirkira kawai in antum illa muftarun ku ka kirkira da kanku ba ruwan Allah ba ruwan Allah da su bai aiko su ba ko Allah ya aiko su a to a faɗi ayar mana a faɗi ayar da Allah ya aiko ɗaya daga cikin su ya aiko Inyas ko ya aiko Tijjani ko ya aiko Abdul Qadir ko ya aiko Imbabi ko ya aiko Halluti da duk wani ma da ake ake bautawa da ba Allah ba ko ake kiran sa wajen ibada a faɗi ayar da ta ambaci sunansa ko ɗaya tak a cikin Qur'ani ya nuna an masa wahayi babu ibadun amsalukum sun ma bayin Allah ne in sun bauta ma Allah da gaskiya su tafi aljanna in sun saba musu tafi wuta iyakar ta kenan babu yawwa kuma waɗanda aka ce za su ce to a ran tashin kiyama an bari a rufe ba an baci sunan kowa ba ba wanda ya sani ko an baci sunan wani a abu ne a duhu ta yi kai ma ran ma Allah ya maka gamu dakatar ka shiga aljanna kai ka samu kai ceto ta yi ni ma Allah ya mun gamu dakatar in shiga aljanna samu ne ceto kai ma haka kai ma haka abu ne a duhu ga wanda ya so ne manzon da zai shiba inda hu illa bi izini Allah ce ba wani wanda zai ceto sai da izinin sa shi Allah saboda hakan nan in amta illa muftaru kirkira ne kawai wala su suka kirkiro ba ruwan Allah yawwa Allah sawwaka Allah sawwaka ci gaba
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أوا النبي هود عليه الصلاة والسلام يا قومي يا قوم تانينا لا أسألكم عليه أجرا wannan manzanci da nake isarwa wannan sakon Allah da nake isar muku ban ce ku bani lada ba ban ce ku bani lada ba ban ce ku biya ni ba in ajiriya illa alallah lada na yana wurin Allah ne yanzu wannan mu da'awan da muke karantar da muke mun ce a bamu lada a muna ma da sana'a mu ma da muke yi yawa asali ma muna da sana'an da muke ba mu dogara ga kowa ba balle ka ce ana karantar da kai ne dan ka bada wani abu a in ajiriya illa alallah lada na yana wurin Allah ne eh Allah zai fatara ni wanda ya kirkiri halitta ta in ji annabi hudu afala ta akirun yanzu ba za ku hankalta ku gane abin da nake gaya muku cewa gaskiya ba ne in ji annabi hudu alaihi salatu wassalam na'am
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
النبي هود yana tawazi dai yana ta gargade ce ya kauni ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran zunubanku a wurin Allah kun saba ma Allah ku tuba ku musulunta ku daina bautan wani wadda ba Allah ba ku daina cin kayan mutane ku daina cutan mutane sun matubu ilaihi ku tuba zuwa gare shi a karatun da ya gabata mun faɗi sharuɗan tuba guda nawa guda hudu har kun manta ne me na ɗaya nadama kai rigiretin kai da na sani kace dama me yasa nayi wannan aiki ne na biyu ba ka ku- nan take ka bar laifin da kake yi ba za ka ce sai gobe sai jibi ba ba biyu ba kenan na uku ba ka yi niyya a gaba ba za ka sake wannan laifin da ka tuba ba wannan tsakaninka da Allah kenan in kuma ya shafi wani dan adam ne ka mayar masa da kayansa da ka zalunta ko ka nemi ya yafe maka ka ci mutuncinsa ka zage shi ka nemi ya yafe maka ka ɗauki wani kayansa baka biya ba ka nema sai sa manzo Allah yake cewa wa sahabbansa ya ku mutane ku nemi a halatta muku abubuwan da kuka ɗauka na mutane tun kafin ran tashin kiyama ka san kayan mutum laifi tun daga duniya ba girman kai ba nuna isa ka nemi gafarta maka in an je lahira ba maganan yafiya fa can can kawai sakamako ne yafiya a nan duniya ake yi ka cuci wani ko ka ci mutuncinsa ko ka ka nemi da ya gafarta maka yawwa saboda haka nan yace sun mutubu ilahi ku tuba zuwa ga Allah idan kun yi haka yursilis sama'a alaikum midrara zai sauko muku da ruwan sama mai yawa lokacin dama suna fama da fari da karancin ruwa yace to in kun tuba ruwan sama zai zo kenan ashe wannan aya tana nuna cewa saban Allah yakan kawo karancin ruwan sama daga wurin Allah amma idan mutane suka rage saban Allah suka tuba to ruwan sama zai sauka sai sa ma aka ce radda za a tafi in za a tafi roƙon ruwa to abin da aka fi yawaitawa shine istighfari kowa ya ta neman gafara Allah mun tuba Allah ka gafarta maka ka gafarta mana ya Allah mun sabe ka Allah ka ji kanmu Allah ka rahamshe mu Allah kar ka halakar da mu a karkantar da kai to sai ruwa ya zo a cikin suratul nuh ma ai haka Allah ya faɗa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا an gane wannan a can ma ce ku nemi gafaran zunubinku sai Allah ya sauko muku da ruwa mai yawa ruwa bayan ruwa ruwa bayan ruwa a samu tsiro a samu abinci dabbobi su samu wajen kiyo yursilis sama alaikum midrara dai saukar muku da ruwa ai ma'un mutatabe wanda rika tawowa wani bayan wani bayan wani wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai ƙara ƙarfin ku ya ƙara mu ƙarfi akan ƙarfi shine ku ta ai ku ta ai ai aifuwa ku ta aifuwa ku samu zuriya domin yawan ku shine ƙarfin ku duk waɗanda aka ce ba su da yawa ba su da ƙarfi to yanzu gashi turawa suna son su rage yawan ku ko kuma kun yadda ana rudan ku yawan talauci in ka samu ‘ya'ya da yawa za ka talauce ina za ka samu kuɗin makarantarsu ina za ka samu abincinsu ina za ka samu suturansu ina za ka samu kuɗin maganinsu a'a wata sabuwa wai wa mumini ba ake gaya ma haka wa musulmi wanda ya yarda da Allah kuma shi ake ake rudansa da wannan yanzu ka duba China su suke da highest population a duniya amma suna sayan abinci suna exporting ɗinsa ne suna ma fita da shi ne ba sa importing ɗin abinci ba sa shiga da abinci kasarsu ƙere-ƙere sai da su sai da serum duk kasuwan duniya an kaje kaje kaje nan kasuwan mu nan nan kasuwan bauchi nan kai kaje duk kasuwannin Najeriya kaje duk kasuwannin Afirka kayan China shi ya cika duniya to me yasa yawan su bai sa sun yi talauci ba ba sa sayan abinci ba a shiga musu da komai su ne suke fitarwa ma ga sunan kaman kwari idan yawa ne yake kawo talauci su fi kowa talauci mana amma ga Niger how many of them how many are there su nawa ne su nawa ne amma ga sunan ba sa iya ci da kansu kullun roƙo kullun roƙo matalauciyar ƙasa Botswana su nawa ne in in karancin al'umma yake sa talauci su fi kowa arziki mana kai ka dawo kanmu ma mutum nawa ne yake da mata hudu da ‘ya'ya da yawa ƙarƙashinsa kamar ni. Amma ina roƙon abinci a wajen wani gauro nawa ne wanda bai da mata sai an bashi abinci kai gwamare nawa yanzu ne nake cewa in rashin in rashin iyali rashin shi yake kawo arziki to gau- ya kamata gauro ya fi kowa arziki gauro ya ci da kansa ya ci da wasu amma to me yasa ga abu zahiri yan boko kuka bari ake yaudaran ku ana muku ƙarya sai a kawo hoton wani gashi nan eh, ya'ya guda hudu eh, ga wasu a'a a rikice ga tsohuwar kekensa ga itace akai wai ga ƴaƴa akai ga ƴaƴa ne na cikin talauci sai a nuna wadan boko kuma bulbul da ƴan ƴaƴansa guda biyu ko daya eh eh wanda yayi family filani ne ai wanda yayi family filani ne ai wanda yayi family filani ne yayi tazara a tazara ba haramun bane dan kiyon lafiya ba tazara bane a samu gap na shekara ɗaya shekara biyu wannan manzo Allah ma ya koyar da sabansa amma maganar da muke yi in a yi stopin ɗin aihuwan daga ka haifi biyu ko uku ce ya ishe ka ya ishe ka kawai a je mahaifin mata naka a juya shi muke magana shi muke magana amma dan tarzara a samu gaba a ji daɗin renon ɗaya yaron wannan babu laifi wannan babu laifi amma magana da muke yi shi ɗan boko an cusa masa in yana da ɗa sama da hudu to zai talauci albashinsa ba zai ishe shi ba kudin magani kudin makaranta kudin kaza kudin kaza zaka gaji a toshe mahaifar matan Allah ya sauka Allah ya sauka to mu dai mun yadda Allah shike ciyarwa shike me shike bayarwa yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab yawa nam wani captain na soja ya taɓa bari irin wannan lamarin suka je suka juya ma'aifa sun yi shekara uku ba su aihuwa da suka gama ya dawo da su gida bayan ya dawo da su gida a shekarar da ya dawo su gida to shi kenan muka ta family planning kuma biyu rus kenan eh an ba shi ariyas kenan ko a ba shi ariyas la saboda la saboda sahabbai sun kasance suna azalu wa matansu sai aka gaya manzon Allah azalu sai manzon Allah ce ku je ku yi ta yi ba za ku hana Allah halitta abin da ya niyan halitta ba yawwa ba za ku hana Allah halitta abin da ya niyan halitta ba komin azalunka mata nawa ne suka sha wannan drugs din da alluran kuma suka zo suka aihu bai yi magani ba Allah sauka mu dai ala lahi tawakkalna kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana mu ga Allah muka dogara duk abin da ya same mu Allah mun samu Allah mun rasa Allah la haula lana wala babu da babu da dabara yawa arzikin ma da Allah ya bamu nasa ne in ya gara ma da ya kwace kayansa yawa bamu da wata dabara akai wanda ya ga yana ta da wata dabara kuma ya je ta yi shi ya sani yawa yawa yursilis sama alaikum midrara dai saukar muku ruwa daga sama a samu tsiro a samu arziki wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma zai kara muku karfi ku yawa ku yaba ku samu zuriya da yawa eh ya rage cututtuka na mutuwa ya rage annoba wala tatawallaw mujrimin karfa ku juya baya kuna mujrimai kuna barna bayan an muku wa'azi ku daina barna a ban kasa Nabi Hud ya gaya mutane karfa ku juya baya ku ki wa'azin da nake muku ku ki da'awan da nake muku ku je ku zama mujrimai fasikai kuna saba ma Allah ku ji tsoron haka na'am
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
ka koma warshin malam na'am to kun ji wazuzukan da yayi ko to bari ku ji amsan da raddin da mutanen suka suka mayar masa kafirai kalu yahudu me yasa suka kira sunansu single ne hakan nan ba wani abu ya idrisu to ko ka kira ni idrisu dai yawa darajar da Allah ya baka saka warware ba dan bar ce masa ya rasulullah ba ya nabi Allah dai hana shi zama annabin Allah ba dai hana ba sunansa gaya kawai yahudu annabin Allah la sawaka kalu yahudu suka ce ya kai hudu ma ji ita na bi bayyana ta ai baka zo mana da hujja ba baka zo mana da dalili ba to wani hujja wani dalili suke nema annabin Allah manzon Allah ya ce Allah ya aiko shi ku daina bautan gumaka ku ne da bautan wani ba Allah ba to wani hujja kuke nema kuma wani irin dalili kuke nema an banda kafiri da kin gaskiya wani dalili kake nema shi annabin Allah ne shi manzon Allah ne ya ce Allah ne ya aiko shi ya ce ku daina bautan wani wanda ba Allah ba ku yi bauta ga mahaliccinku in kun yi haka zai saukar muku da ruwa zai ƙara zuriyanku zai ba ku komai abin da kuke so zai tsayar da ku kuma kun ce wai har yanzu baka zo mana dalili ba to wani irin dalili kuke so wani irin wai wani irin hujja kuke so ma ji ita na bi bayyana ai ma ji ita na bi hujjatin wa dalil har yanzu bai kawo musu dalili ba suka ce kai wa ma na bi tariki alihatina an kaulika in dai don magana kamar wanda mu bar allolin mu ba su waye allolin nasu gumaka to ai ko su so gunkin fa ba sa ma magana balle su bude baki ma su ce an aiko mu to ga me magana yace an aiko ni kun ce bai zo da hujja ba shin wannan abin da kuka sassaka da hannunku ko kuka gina da hannunku shine shine yake da hujja ku bauta masa shine dalili shi ya ba ku dalili shi gunkin wato dan adam kafiri ne ka kyale shi kawai wa ma na bi tariki aliyatin an kaulika in dai don magana da kake faɗa kawai kake ce abu kaza dai same ku mu da ba ababen bautan mu ba ababen bautan ku wa aiko su wa ya aiko su ku ba da amsa ai ku faɗa wa aiko su eh shine an dalace yake cewa afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra Allah ce ku ba mu labari da lata da uza da manata ku ba mu labari wa aiko su kamar yanzu kai ne kamar yanzu kai ne kace shin da tijani da alƙari da inyasu wa aiko su ku faɗa mana wa aiko su ku gaya mana suran ku gaya mana ayan wa aiko su in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan ku da ubanninku kuka kirkiro ka samu ku Allah bai aiko su ba ba wani hujja ba wani hujja ba wani hujja ma an zala Allah biya musu Allah bai saukar da hujja ko kaɗan cewa a rika kiran su ana ibada ba ku ne kawai kuka kirkiro wa ma na hannu bitari ke alihatina an kaulika a din ne dan maganar ka ne mu da mu bar ababen bautan mu ba kai suka kira su alloli aliha jamu ilah eh kai wa ma na hannu laka bi mu'min mun kuma ba mu imani da kai ba ma kawai kawai ka hakura kawai mun ba mu imani da kai ba mun yanke kawai to ka gani ko su ma yanzu ba ka suke fada ba ko ba suke fada suke ce dan waɗannan masu wa'azin dai samu bashe hunan mu wala ka suke fada mu dan masu wa'azin ba dai samu bashe hunan mu ba da waliyan mu da su za mu mutu to ku je ku mutu da su din ku je ai wuta tana nan tana jira ko shikenan ci gaba
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
ba sun ce ba za su imani da shi ba haka suka faɗa ko to bari ku ji wani abin da suka faɗa in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu suka ce hudu allolin mun nan da kake hana mu bautan su wallahi da su mai da kai ma hukaci sai sun sa ma ciyon hauka sun da kana hana ayi bautan su to kaji amma to su kuma da suka ki bautan Allah suke bautan wasu me suke tsammanin Allah dai musu to su kuma su ba su ji tsoron sun ki bautan Allah Allah ya azabtar da su ko ya mai da su ma'aukatan da suke faɗa ba sai wanda yake bautan Allah yake kira zuwa ga Allah kuma wani wanda ba Allah ba shine zai mai da shi ma'aukaci ko kamar yanzu kai ne ka ce ai ai wallahi wali na dai talautar da kai Idrisu sai ka tsiya ce sai ka rasa abin da ka ce zan ce kariya kake ya talautar da ni arzikin yana hannunsa in ya isa gobe mai da ni matsiyaci aikin banza shin wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba shi bai ji tsoron musiba ba sai wanda ya dogara ga Allah shine da ji tsoron musiba tsakani da Allah akwai hankali cikin wannan ku Allah ne shi ya halice ku ya ba ku ci ya ba ku sha shi kadai bai tarayya da komai ba kuka ki bautansa kuke bautan duwatsu kuke bautan itatuwa da kuka sassaka ku ba ku ji tsoron sakamakon haka Allah ya haukatar da ku ba kuma shine mai bautan Allah kuma Allah dai wai guma kanku da sadakar da shi ko bai hakuri na dan mura ne in naqulu a mu yanzu abu da mu ga maka hudu illa ataraka ba'du alihatina bisu wasu daga cikin allolinmu za su haukatar da kai za su sa maka ciyon hauka tunda kana hana kana hanawa ai bautan su kuma wallahi wannan fa shine iya imanin su fa kenan ka san duk wanda ke bauta wanda ba Allah ba shi dan yana tare shi yana nuna masa cewa wannan din shine gaskiya ba wata gaskiya sai wannan idan sa ya rufe ko waɗannan yanzu da muke ta cene cene da su wala iyakan gaskiyar su ba a zuwa aljanna sai ta ajiyun shehi wala iyakan tunanin su kenan suna ga ba za su je aljanna ba sai sun bi ta shehi ya sa su ajihu wala iyakan tunanin su kenan kuma duk yadda kai da su in ba shiryan Allah ba wala ba za su kauce akan wannan ba ba haka suke ta mutu akan wannan akidar bane an yi an yi an yi an yi su dawo ga Allah su bi manzon Allah manzon Allah ya ishe su ceton manzon Allah ya ishe su in ma ceton ne tsayarwar manzon Allah ya ishe su in ma tsayarwar suka ce a'a sun rena na manzon Allah renawa ne mana idan ina ci da kai ina shayar da kai sai ka je kana bara me ya nuna kenan baka koshi da abin da ke ci da kai ba sai ka fita kai bara amma in ka yadda ina kai dana ne ina ce da kai ina sha da kai ko ke mahaifiya na ne kin yadda ina ce da kai ina sha da kai take bara in ka yadda manzon Allah mai ceto ne kuma ceton sa ya isa ina ronka da wani wali ina ronka da wani shi wanda ba aiko maka shi ba wa aiko shi wallahi tallahi rena ceton manzon Allah ne to amma mu ba mu rena ceton manzon Allah ba muna so ran tashin kiyama kawai ce ga mai ceton ku nan ku je sahunsa sai mu zo mu sahu a bayansa kai kuma ka je kai sahu a bayan duk wanda ka ga dama eh fir'auna ma ran tashi kiyama ko da su sahu bayansa ai wa yaqdumu menene qaumahu wa awraduhum an-nar wa awraduhum an-nar fir'auna dai zo da mutane sahu sahu a bayansa ya auka su wuta ya shiga su ma su bi shi tunda shi suka bi shi suka yi bauta Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka to me Hud ya ce musu, qala inni ushidu Allah ni ina shaida ma Allah eh washadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun duk wani tarayya da kuke ma Allah kuke shirka ni kan na barranta ni ba mushriki bane tunda da yace kun ce kun ki sai bautan waɗannan gumakan sai bautan waɗannan waliyan to ku je amma ni na barranta Allah Allah ka shaida kuma ku shaida tunda kun ji na faɗa bana bautan su ku ku shaida Allah shaida ni na baranta ni Allah ne abun bauta na kuma shi nake neman taimakon sa an ji raddin da Hud alayhi salatu wasalam yayi musu ko yanni bari'un mimma tushrikuna min duni duk abun da kuke hadawa da Allah da shi ni na baranta to lokacin da suke cene na cene ba sun ce ciwon hauka bai kama shi ba da suka ga ciwon hauka bai kama shi ba sai suka ce to su za su yi aiki a madadin allolinsu za su kashe annabi hudu da shi da magoya bayansa in kuma ba sa son a kashe su su bar garin su ba sa son su gansu a garin da suke suna wata ibada ba irin tasu ba in ba su bar garin ba wala da su kashe su gaba ɗaya da hudu shi da mutanensa annabi nusa ya ce annabi hudu ya ce to baki duni jami'an sun malata ya ce annabi hudu ya ce duk makircin da za ku yi ku je ku yi duk makircin da za ku yi karku saurara mini ba na neman saurarawanku duk abin da za ku je ku yi da ku da allolinku ƙarshe Allah bai tsayar da shi ba Allah ya tsayar da shi Allah zai su kuma ka halakar da su halakar da su aka yi ci gaba inni tawakkaltu
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
النبي هود يجي مسو إني توكلت على الله نيكا نادو غرق الله إني توكلت على الله نادو غرق الله ba na jin tsoronku ba na jin tsoron allolinku duk abin da za ku yi na makirci ku je ku yi don Allah kar ku saurara mini fakiduni jami'an duk wani makircin da za ku yi duk wani kulle-kulle da za ku yi ku je ku yi inni tawakkaltu ala Allah ni na dogara ga Allah rabbi kuma shine ubangiji na wa rabbikum kuma kuma shi ma shine ubangijin ku da kuka kibauta masa wannan allolin ba ba su halice ku ba ba ba shine ubangijin ku ba Allahn da kuke da kuke bauta masa shine ubangiji na shine ubangijin ku kuma ni shi ga ga shi na dogara ma min dabbatin ba wata dabba wai ba addu'a duk wanda yake tafiya a ban kasa ko mutum ko aljan ko ma waye illa huwa akhizun bi nasiyatiha goshinta gashin goshinta yana hannun Allah bi ma'ana tana hannun Allah ne shi yake tasarrufi ga kowa in ya ga dama ya kashe ka yanzu in ya ga dama ya sa maka cuta yanzu ka gagara tashi komai yana hannunsa in ya ga dama ya kama ku kuma inna rabbi ala siratin mustaqim Allah ubangiji na dinan adali ne komai nasa daidai ne komai nasa daidai ne ya sanya komai daidai komai a tsaye yake ba abin da yake karkace an ji abin da annabi hudu ya gaya musu tayyib ci gaba
فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ
annabi hud ya ce fa'in tawallau in kun juya baya kun bujire ma gargaɗin da nake muku kun bujire ma wa'azin da nake muku to faqad ablagtukum ma ursiltu bihi to ni kan na gama aikina i have done my own job na gama nawa manzancin da aka ce isar muku na isar yanzu kuma ya rage naku Allah ce isar muku da sako na isar kun kafirce to shikenan yanzu sai ku saurara wa yastaklifu rabbi wa yastaklifu rabbi qauman gairakum Allah in yaso sai halakar da ku ya canja wasu ya kawo masu imani tunda ku kunki to ku saurara kuma ka kai na halakar da su ce Allah zai halakar da ku ya halitto waɗansu mutane wadda ba ku ba kuma wala ta duru na hushe ba ku sa ku cutar da Allah da komai ba ba ku da ƙarfin da ku iya faɗa da Allah in ya zo halakar da ku a waye sai faɗa da Allah a ba ma Allah ba mala'ikunsa ma kai suka yi faɗa da shi mala'ika ɗaya ba kai suka yi faɗa da shi a wa inna jundana lahumul galibun awwa inna rabbi lalle ubangiji na Allah ala kulli shay'in hafiz shine mai kiyaye komai ni kuma da kiyaye ni Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu da kiyayewanka Allah ka tsare mu da tsaronka ba mu san tsaron kowa sai naka ba mu san kiyayen kowa sai naka Allah ka kiyaye mu ka tsare mu kamar da ka tsare annabawan Allah annabawanka ci gaba
ولما جاء نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ
الله يجي walamma ja amuruna lokacin da al'amarinmu ya zo na halakar da su an yi wa'azi sun ƙi sun yi izgili sun yi maganganun banza to abin da ya rage kawai halakarwa to da halakarwan ta zo in ji Allah na jaina hudan sai muka tsayar da annabi hudu wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi dama ka Allah yake yi kamar yadda annabi nuhu mun gani a baya shi ma da ya gargadi aka ki gargadensa ya yi wa'azi aka ki wa'azinsa Allah ya ce ya kera jirgin ruwa ya kera jirgin ruwa aka tsayar da shi da sauran muminai aka halakar da kafirai to shi ma hudun abin da aka yi kenan wa annabi ne hudu yan wanda suka yi ma da shi yan gwashar ne ba su cikin hannu ba yan kaɗan ne aka tsayar da annabi hudu da muminai sauran kuma ba aka halakar da su najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu muka tsayar da shi bi rahmatin minna da jin kai daga wurin mu wa najjaynahu min azabin galiz muka tsayar da su daga mummunan azaba mai tsanani ta halakarwa aka tserar da su Allah ka tserar da mu Allah ka tserar da mu
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد
Allah ce wa tilka at jahadu bi ayati rabbihim Allah ce waɗannan can ba da muke baka labari kawai za su ne adawa waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah wa asau rusula suka saba manzanninsa to dubi ba ce wa asau rasulahu ba rusula aka kawo shi plural jam'i suka saba wa manzannin Allah gashi annabi da aka tura musu annabi hudu me hikimar da kuka gani ce yasa aka ce suka saba suka saba wa manzannin Allah me yasa me yasa yawa to wannan shine in ka ƙaryata annabi ɗaya to hukuncinka ka kareta dukkan annabawan Allah in ka in ka kareta manzo daya hukuncinka ka kareta dukkan manzannin Allah in ka kareta aya daya Qur'ani hukuncinka ka kareta dukkan ayoyin Allah in ka kareta littafi daya hukuncinka ka kareta duk littafin da Allah ya saukar ya saukar daga sama sai sa ana Allah ya ce wa asawrusulahu suka saba wa manzannin Allah ba a ce suka saba wa manzon Allah hudu ba duk manzannin har manzon Allah sun karyata da yazo gaba da ma suka wuce kafin ya zo sun karyata shi dan duk abin da suke tafiya aika ɗaya ne an gane wannan wattaba'u amra kulli jabbarin anid suka dinga suka dinga bin umarnin kafirai masu girman kai suka dinga bin shugabanninsu jabberai masu girman kai suka ƙi bautan Allah suka bi suka bi dinga bi masu girman kai masu nuna isa masu dagawa a ban ƙasa sakamakon haka Allah ya halakar da su masu girman kai masu nuna isa masu tawaye ma Allah wattaba'u amra kulli jabbarin anid suka dinga bin umarnin jabberai masu girman kai masu inadi ma Allah masu tawaye sakamakon Allah ya halakar da su don haka nan ƙarshen duk mai girman kai ƙarshe duk mai tawaye ma Allah ya ki bautansa ya yi je bautan wani wallahi ƙarshen sa halaka ne kamar yadda muka ga an halakar da mutanen annabi Nuhu haka nan ga mutanen Adawa an halakar da su za mu zo da mu ga mutanen annabi Salihu ma ƙarshen su ma halakar da su aka dinga yi duk wannan labari fa ana bayarwa ne don mu ji mu hankalta mu koyi darasi don amfanin karanta tarihi ta take lesson ka samu darasi ko ba haka bane yawwa mu koyi darasi yanzu wanda darasi muka koya shine duk wanda ya kafurce mu annabinsa ya kibin sunnansa ya kibin gargadansa to karshe za a halakar da shi a duniya kuma ran lahira wuta zai tafi an gane wannan mun kwana aya ta hamsin da tara in Allah kai mu gobe karatun yamma za mu tashi aya ta sittin daidai a cikin suratu hudun insha Allah karanta mana tambayoyi
Assalamu alaikum wannan takarda ta fito daga wani wanda sa sunansa wai M.A. Muhammad. Eh, a madadin wai mutane duburi ta gabas. Eh, yankin duburi ta gabas. Ya ce farko suna taya malam murnar kammala karatunsa na samun digirgir phd kenan a lami lafiya da kuma zuwansa saudiya ya dawo lafiya ya ce amma suna son malam ya yi musu karin bayani saboda akwai har yanzu wasu masada waɗanda suke ja'in ja da su sukan kawo waɗansu shubuhat wasu daina ba waɗannan sun kunshi cewa suna cewa wai ai daman can ka taɓa cewa cikin karatattukanka a ƙarshen zamani za a zo da wasu lakubba waɗanda musulunci bai san da su ba da duniyar musulmi ba san da su ba an aro su ne daga wajen waɗanda ba musulmi ba sai a mai gurbinsu da waɗanda aka sani kamar su sheikh ko makamantan haka suka ce to abinda suke magana shi ne cewa cewa waɗannan kuma lukuban ga shi kama kaje ka sami ɗaya ka samu sannan kuma wai a daɗin wai kana kiran wannan shaidar shahadatu zur to kuma to yanzu ka je ka neme ta sun da shahadatu zur ce sannan suna cewa wai wai suna ce musu wai ai digirin da kai online kai ba wai ka je ka zana gaban shi wannan malamai bane kai wannan masu da kan kawo musu da nan rikice da abubuwa da yawa da abubuwa wasu har mara ɗan
kun ci abin da shi wannan waye daga duguri duguri ta gabas ma muhammad ya faɗa eh bayan ya taya murna na phd kuma shine yake cewa wai waɗansu suna kawo shubuhat har yanzu akan a kaina na ce to ai wannan shubuhat ba za su kare ba saboda dama ana yin su ne out of uh, jealousy hasada take sa ake yin su kuma mai hasada baya baya barin hasada mai hasada bai bai barin hasada har sai ya ji ya shiga wuta tukunna yawa mai hasada baya sanin an fi shi sai ya fada wuta ya ga wanda yake masa hasada gashi aljanna shi kuma yana wuta to lokacin da ya san an fi shi amma inda a nan duniya ne duk abin da ka samu ba zai da ka fi shi ba ba kuma dai rusuna ba tunda dama ai hasada mata ta so ne sakamakon wata ni'ima da Allah ya maka yasa manzo Allah yake cewa kullu zai ni'matin masudan alaihi duk wanda kaga ba masa hasada to bai isa komai ba shi ba kowa bane cikin al'umma in ka isa kowa sai ka samu hasada wannan haka yake maganar sabi kuma yake cewa ai ya taɓa jin nayi maganar cewa za a yi ta canja laƙubba na musulunci irin na shek irin na alim irin na wasal a mai da su a aro waɗansu na ƙoba wadda ba musulunci ba ta yanzu ma haka ɗin ne doktorin musulunci ne zo da shi tarfeso musulunci ne zo da shi famsek musulunci ne zo da shi eh ta har yanzu kaji na canja ne yanzu na musuluntar da shi ne yanzu su masu waɗanka tambaye su na ce musulunci ne ai ni kamar cewa ne shahadatul zuri to sai ya na yi kamar musu da martani ka ce yanzu kaji din malam ya ce musulunci ne eh kai kai ma da ka yi ba su amsa eh me kuma ya ce wai akwai wani abin da ya fada ha me yasa ne ha islamic me yasa ne digiri na farko me yasa ne digiri na biyu me yasa ya tambaye su me yasa to sai in kasa yin na uku dan shikenan ana ana kira mutum da wani lakabi wanda ba na musulunci ba sai dai yi ka tambaye su shin dama me ake nema ne ilimin to in ya samu ko a kira ka da wancan ko a kira ka ina ruwanka da wannan wannan lakabi din ana maganar banza ne suke shubahati ne kawai suke kawo shubahati ne ko ba implication bane ai shi ma ya faɗa ce shubahati ne kawai suke kawo kenan yanzu to to yanzu mun ji tunda demokradiyya ba musulunci bane ko musulunci ce to shi kenan sai mu barwa kafirai ko kai dan kungiya ko kuma mu ce kai jahili dan akwai jahilci a ciki a to yanzu shikenan shiga soja da dan sanda tunda ba tsari ne na musulunci ba tsari ne tura yan mulkin mallaka na kafirai shikenan sai ma na musulmi shiga soja kenan ko sai ma na shiga musulmi shiga yan sanda ko sai da aka kafa tsari na musulunci sojoji suna tafiya kan tsarin musulunci yan sanda suna tafiya kan tsarin musulunci to yanzu kan musulmi ku shiga soja to lokacin mu ko muna ina an bar mu a wace tashar kai wato jahili dan iska ne la jahili dan iska ne sai magana da dai halaka kansa an kuka bi su al'umma ma kuma haiku halaka kenan tunda demokradiyya ba musulunci bane tsari ne na turawa sai kenan mu cira hannu mu bari ko mu ja mu dunkule a yi mulki ba musulmi a ciki a yi shugabancin ƙasa ba musulmi a ciki duk yan majalisa ɗin da mu barwa kafirai ko kada wani musulmi ya je saboda tsari ne na yammacin duniya kenan saboda yanzu karatun musulunci ma sai mu bari saboda akwai tsari wanda ba da musulunci a ciki ba akwai su doctor a ciki akwai professor to sai mu bari kenan ko kai jahili kai Allah wadan ranka wallahi jahili wato jahili abokin gaban kansa ne aljahilu adu nafsa jahili abokin gaban kansa ne sai magana da zai rusa kansa ma bai ma sani ba kai yanzu hankali dai kama saboda kenan yanzu tunda wannan tsari ba da musulunci bane sai mu ja hannunmu mu nade mu koma kawai mu ja mu shiru kenan ko shikenan ko duk wani tsarin da ba na musulunci ba ƙasar mu nan ko ba ta musulunci bane sai mu koma gefe ko wani akai a jahilcin ka shine daidai ko ta la sawaka da kana da comment ne akai eh kai ma mayar masa da martani masa raddi na baka dama eh magana ta karshe suke cewa wai online eh, karatu kai me wallahi ai a- a tambayar da na karshe ai me wallahi cewa wai waya na gizo to a wannan ne nake so mu ah to ko a wannan din ne wani ma da martan da mai eh, na baka na baka dama na baka tuna a wannan ne a shi Mm, ya tabbata cewa shi jahili shi jahili ne dalili shi ne eh PhD in karatu na doctor na digiri digirgir eh ba a zama a aji ai a duk jami'an duniya to ai jahili ne ai jahili ne ai malam bari dan ƙara bari dan je ka je ka je ka bayan ba bayan ba a zama a aji Mm.
abin da ya shafi research ne a'a saurara a'a saurara ga Jos nan ma ga Plato nan ma ai nayi masa ranar nayi digiri na na biyu A- ka je ka tambaye PhD ana ana zama aji ana zama aji kai jahili ka ba mu ana zama aji wasu yan jami'o'i ne kaɗan su ma ba wai zama ba ne guideline ake ba kawai ka je kai research research ne ya dangane su ba zama a aji daga digiri na farko zuwa digiri na bar- na biyu duk kusan jami'o'in duniya haka suke duk haka suke research ne kuma ma research ba sai ka kai kai ba in ce da kana da ilimin kai research yanzu shi wannan jahilin da yake magana da an ce je research ya kawo wani abu a ce a- a- a duba a bashi amsa to kila ya dauki jan biro wato kasan wato magana da jahili ko da ke wannan ni shawaran da biyo wannan kawai fita shanin jahilai kawai jahili ba a biye masa an kai sai bata maka lokaci sai bata maka lokaci ai me yasa malamai suke cewa kyakkyawan raddi wai ga jahili wani lokacin yayi magana ko kai shiru jahilin yayi magana ba kai shiru in kace duk wani kare yayi magana da kai ya haushi da ka amsa ai kaga da da ka gaji karnukan suna da yawa karnukan suna da yawa yawa Allah ya sauwaka eh malam ci je ka gaba je ka gaba je ka gaba da mu da shi Allah ta lokacin mu
ana kuma tambayar eh, cewa wai iyalinsa tana ciwon alsa kuma ba ta samu damar yin azumin bara ba ga bana ya zo shin wai zai fara ciyarwa na azumin da ta yi bara ne tun da bai ciyar ba har zuwa wani lokaci ko kuma zai haɗa gaba ɗaya ya ciyar a lokaci guda da na bana da na bara
to me yasa na baran bai ciyar ba akan babu ne kowane dalili ne me yasa inda yana da hali bai ciyar mata ba ko bata ciyar ba ana nan ana bin su kaman hadaya ne in baka yi ba aikin haji ko ka dawo garin ku ana nan ana bin ka kaman fidiya ne kai wani laifi aka ce zaka zaka yi fidiya aikin haji ana nan ana bin ka haka nan wannan ma ciyarwan ana nan ana bin sa amma in babu ne la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ba da daura mutum abin da bai da shi ba dan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya taki matarsa da rana cikin Ramadana manzo Allah ce ka je kai kafara ka yanta bawa yace bai da bawa bai da kudin bawa ka je ka ci da sitte ne ka je kai azumin wata biyu yace ba zai iya ba da da dai wanda ka rasa hakurin wata da shi dai iya azumin eh, wai dai eh, na wata biyu ce to ka je ka ci da miskinin sittin yace ba ni da shi manzo Allah ce to zauna yana zaune can kanon akan kawo kayan zakka za ka kawo dubino na zakka sai manzo Allah ce to ka dauka ka je ka bada sadaka sai ce ya rasulullahi wallahi duk an goma ba wanda ya kai ni talauci in zan bayar ma zan bayar ma wanda ya bi ni arziki ne manzo Allah ce to ka je ka ci kaga ta fadi a kansa so musulunci babu kunci a cikin sa in babu ya fadi a kansa amma in akwai to ana bin mutum bashi wannan shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da daddare Allah ya kai mu آمين آمين, آمين.